المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da biyar ga watan zulhajji shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiya za mu tashi a kitabun tafsir a cikin wannan littafi mai albarka na sahih bukhari tafsir suratul kahf tafsir suratul kahf babin da ke cewa wakanin insanu aksara shay'in jadala jiya mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana cikin dare ya tashi ya kai ziyara gidan yassa gidan kanin shi ali bin abi talib bayan ya shiga gidan ya ce da su alatu salliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba yana nufin sallar dare don ya je ne ya tashe su ya nuna musu muhimmancin wannan ibada Ali bin Abi Talib ya ce da shi ya Rasulallahi an fusuna biye lillah rayukanmu suna hannun Allah ne idan Allah ya ga dama sai ya tashe mu idan kuma bai ga dama ba ba zai dawo mana da komai ba sai aka ji annabi ya juya baya yana tafiya yana buga cinyarsa haka yana cewa wa kanal insanu aksar shay'in jadalan وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أم wasu malamai suka ce abin da ake nufi da al'insani shine jinsin insan suka fassara abin suka ce ana nufin kafiri al'insan ana nufin kafiri a duk da cewa Allah ya yi bayanin jidalin da kafirai suke ƙashinsa ya ce Allah ya ce rajaman bilgai inda Allah ce wai ƙuluna hamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bilgai wai ƙuluna hamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bilgai wannan ana magana ne akan adadin mutanen nan na ashabul kafi wanda insha Allah sati mai zuwa za mu karanta isar ashabul kafi kamar yadda ya zo a cikin suratul kafi bayanin su dalla dalla insha Allah to su mutum nawa ne yace su biyar ne suna cewa su biyar ne amma na shidan su shine karansu wannan kauli ne rajaman bil ghaibi ana nufin ka faɗi maganar da bata bayyana gare ka haƙiƙanin wato haƙiƙanin ta bai bayyana gare ka ba shi sa ko a hausa sai ka jana cewa kai da Allah rajaman bilgaibi ne ma'ana maganar da take ba tabbatacciya ba ba ta da madogara rajaman bilgaibi ash-shay'u alladhi lam yastabin bayanin da bai bayyana ba shine ma'anan rajaman bil ghaib wasu malamai suka ce rajaman bil ghaib shine alqawlu bila ilmin mutum yayi magana ba ilimi kurin ya saki jiki ya faɗa abu shine rajaman bil ghaib shaci faɗi duk shi ma ma'anan rajaman ne bil ghaib an hakaito sabanin mutane dangane da adadin ashabul kaf kamar yadda qur'ani ya bada labari akwai waɗanda suka ce su uku ne salasatun rabi'uhum kalbuhum dole ne akwai kare a cikinsu su uku ne akwai kare shine na hudunsu wasu malaman suka ce wannan ra'ayi ne na yahudawa haka suke faɗa cewa ashabul kafi mutum uku ne karansu shine na hudunsu wasu kuma suka ce magana ce ta nasara na jiran wasu kuma suka ce su biyar ne na shidan sukarinsu wa ya na kamsatun sadisuhun kalbuhun amma duka Allah da ya kawo zancen salasatun rabi'uhum kalbuhum ko kamsatun sadisuhum kalbuhum daga duka gabaɗi sai Allah ce rajaman ne bil gaibi ana magana ce ba da ilimi suka ba ko shaci faɗi ne musulmi suna da ra'ayinsu su kuma suka dauki magana annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sab'atun wa saminuhum kalbuhum ashabul kafi mutum bakwai ne na takwas ɗinsu shine karansu to wannan shine maganganu na malamai dangane da adadin ashabul kaf wannan magana annabi ne faɗe ta alaihi salatu wassalam ita ba rajaman bil ghaibi bace za mu yi bayani insha Allah sati mai zuwa complete kisar ashabul kafi insha Allah ya rabu amin sai kalmar furuta da Allah ce wa kana amruhu furuta menene furuta a larabci furuta shine nadama wa kana amruhu furuta al'amarinsa ya kasance abin nadama ne a furuta da nadamatan da abu guda ɗaya ne ko kuma kamar da abu ubaida ya ce furuta shine wuce gona da iri da kuma tuzartar da abu a tadiyu ko al'israfu shi ne furuta in ji abu ubaida sai kalmar suradiquha inna atadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha suradiquha um suradiquha lamirin ha din yana koma ne kan wuta ne ana nufin wuta Allah karba mu da wuta shine ce abinda ake nufi da suradiqun nar mithlu as-suradiqu wa wal hujrati allati ko yawa والحجرة التي تطيف بالفساطيد بالفساطيد abinda ake nufi shine kamar katangar wuta a haɗa bihim suradiquha an yi musu katanga an kewaye su da wuta suna cikin wuta in za su fita nan wuta in za su fita can wuta asalin suradik a larabci abinda yake kewaye abu sannan a rufe shi duk abinda za a sa shi kamar yanzu katanga suradik ne rufi da za a rufo saman wani abu kada ruwa ko rana ya shige shi shi ma suradik ne abinda ake sa a saman gida kuma ya kewaye gida wasu ka ce suradikuha hayakin wuta hayakin wuta ya kewaye su wai suwaye waɗannan 'yan azzalumai ne inna a ta dina lizzalimi na naran a haƙa bihim sura dikuha wa in yi sari su yi gasu bi ma'in kalmuhli ya bi isa sharabu wa sa'ad murtafaka Allah na bayanin mun yi tanadi wato na wuta ga azzalumai ya rabbi karba mu da zalunci karka sanya mu cikin azalimai kuma sifan ita wannan wutar a hata bihim suradiquha shine muke fasa katanga ko shinge ko kewaye azalimai za a sa su wuta wanda za a kewaye wutar da katanga ta wuta ba katangar ƙasa ba idan ka shiga ɗaki ai katangar ƙasa ne ko katangar blok ko waye yan wuta katangar da ta kewaye su ma wuta ce abin da yake a rufe a saman su ma wuta ne ƙasa wuta wannan daman sanannen abu ne akan wuta suke katangar su wuta saman su wuta ya ubangiji ka ba mu kyakkyawan cikawa muhawara ne al-muhawara a larabci ana nufin al-muraja sai faɗi wato je ka dawo faɗi in faɗa wa huwa yuhawiruhu yaya kake muhawara da ni wani zai yi muhawara da wani za su faɗa in faɗa shine muhawara asalin muhawara kalma ce kalma ce ta larabci al-muhawaratu bahaushe ce muhawara لكن هو الله ربي أي لكني لكن أنا هو الله ربي شيني معنى الله الله نيكي نفهم cewa shi Allah ne Allah kama mu iko na imani da kai yace an hudifa al-alif aka shafi alif wa udghima ihda an-nunayn fi al-ukhra aka shigar da ɗaya daga cikin nun din a cikin yar uwarta wa fajjarna khilalahuma nahara kalmar fajjarna khilalahuma muka tsaga tsakanin su wuta ay ruwa kalmar ruwa nahara ana nufin kogi sai kalmar zalaka da Allah ce fatusbiha sa'idan zalaka in an ce abu zalak shine la yathbutu fihi qadam abinda ba a iya taka shi diddige tabbata mai sulbi an gane ko ardun malsa abinda mutum zai iya sullubewa ya fadi shine zalakan kamar daga jin sunan ma yana da alaka da ma'anarsa sai hunalika alwalayatu lillahi alhaq ko kuma hunalika alwilayatu duk ana karantawa hunalika alwalayatu lillahi alhaq ko hunalika alwilayatu lillahi alhaq akwai bi kasril waw akwai kuma alwalayatu kamar da abin zar ya rawaito bifatil waw luga ce guda biyu duka ana ana ana ana fada akan ce a larabci a waliyal waliyu wala'an kamar jibintan al'amari sai uqban akan ce uquba akan ce uqba huwa khairun sawaban wa khairun uquba da yiwa kafin din nan damma uquba ko kuma huwa khairun sawaban wa khairun uqba uqba ko dai kai wa kafin din dauri bi sukunil qaf ko kuma bi dammil qaf duka shi ma ya halatta ana fada khairun sawaban wa khairun uqba ko kuma khairun sawaban wa khairun uquba aqibatun wa uqubatun wahidun wa hiya al-akhirah abin da ake nufi karshe da uquba da kuma uquba ana nufin karshen abu ai zaka ga aqibarka ma'ana zaka ga karshen ka kenan kalmar uquba a larabci tana nufin karshen al'amari Allah ya mana kyakkyawan karshe sai qibala akwai ƙibala akwai ƙubula ƙibala ƙubula shi ma bi kasirin ƙaf ƙibala ko kuma bi zammil ƙaf ƙubula duk ana faɗa ana nufin isi nafan kamar yadda ya fassara mana wato farar abu farar abu aw ya atiya humul azabu qubula aw ya atiya humul azabu qibala duka ana faɗin haka ana nufin farkon abu awwalan kenan azaba za ta zo musu da farko yawwa sai kalmar liyudi hidu liyudi hidu eh liyudi liyudi hidu ana nufin wato liyuzilu kaucewar abu izala azala yazilu izalatan kautar da abu kawar da abu an gane ko liyudhiju ma'ana dan su kawar da gaskiya bil qitali ta hanyar musu da jayayya da suke kalmar addahdu a larabci liyudi hidu din daga addahdu ne addahdu shine azzalku kenan yawa abinda wato baya tabbata ko abinda yake da sulbi yake kaucewa kamar yadda muka yi bayani to wannan dai sune kalmomin da malam ya kawo mana a cikin wannan a ƙarƙashin wannan aya ko cikin wannan sura ta suratul kaf sai babi na gaba namu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم gashi بسم a الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم So, قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبا أي زمانا وجمعه أحقاب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخدر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله قال حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي, أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب كيف لي به قال تأخذ معك فوتا فتجعله في مكتل فحيثما فحيثما فقدت فوتا وهو ثم فأخذ فوتا فجعله في مكتل ثم انطلق ثم ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا سكرة حتى إذا أتيا سكرة ودعها رؤوسهما فناما واضطرب الهوت في المكتل فخرج منه فسكت في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الهوت جرية الماء فصار عليه مثل الدعس مثل الدعس فلما استيقظ فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالقوت يخبره.
أن يخبره بالقوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه yayi Allah ya ce a cikin wannan sura surul kaf wa idh qala musa li fatahu shine farkon kissa din la abrahu hatta ablugha majma' al bahrain aw amdiya hukba ko kuma aw amdiya hukba a warshkin am katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin da Musa anan ana nufin Musa dan Imran annabi Musa kenan alaihi salatu wassalam dan uwan annabi Harun ka tuna yayin da yace wa wato yaronsa shine Fatahu shine Yusha bin Nun Yusha idan ka ji ana Yusha to wannan takwara ne ga ko annabi Yusha'u ko kuma shi wannan yaron annabi Musa annabi Musa Yusha ibn Nun kenan an ce da shi yaron annabi Musa ne Allah ya ce da shi lifatahu yaron shi saboda kullun shi Yusha'u ibn Nun Yusha'u bin Nun yana tare da annabi Musa yana bin annabi Musa yana neman ilimi a wajen annabi Musa kuma yana yi wa annabi Musa hidima shi yake ɗebo mai ruwan alwala shi yake yi wa annabi Musa aikace-aikace shi yake kai masa kaza da haka da za su yi tafiya shi yake riƙe mai jaka shi kawai aikinsa hidima wa annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam damun shi duk wanda yake neman wani abu a wajen wani ko na duniya ne ko na lahira inda ta hanyar wani ne za ka neme shi to dole sai ka bi shi kuma dole sai ka yi masa hidima ya kamata mutane su gane wannan yanzu idan kana neman kujerar siyasa a garinku kana gadaran kana da mutane da za su zaɓe ka to dole fa sai ka bi manya-manyan 'yan siyasar garin kana zuwa kana gaishe su kana ɗan yi musu hidima baka isa ka fito haka kawai don gadarar cewa ai kai za a zaɓe ka ai kai mai mutane ba ne ba baka isa ba sunna ce ta rayuwa dole sai ka bi na gaba da kai su ne za su san hale maka bayan san halewar Allah su taimake ka su riko da hannunka har ma su suke wai 'yan siyasa wai idan babba ya zo wai ya daga hannunsu wai ko da Allah ya daga nasu amma suna neman sai wani ya daga wani har hoto ake yi a poster a ga wani gashi wani ya daga shi idan a kasuwa kake kana yaron wani kana zuwa kasuwa dole ka bi mai gidanka dole ka yi masa hidima dole ya aike ka dole ka yi masa aiki da wanda zai biya ka da wanda bai zai biya ka ba akwai wanda ma shekaru yake ɗiba yana hidima ba a miya biyansa bai da albashi ko bai san ma nawa za a bashi ba ko bai san yaushe za a sallame shi ba amma yana haƙuri yana ta zuwa kasuwan nan kullum kuma bai sai buɗe baki ya ce mai gidansa kaza ba duka ana yi idan aikin gwamnati ne kana tare da mai gidanka na gaba da kai dole sai ka bi shi ka girmama shi yanzu yan boko na gaba da su ba sa iya kiran suna sai dai ka ji an ce sa sa sa ba sa iya kiran suna idan jami'in tsaro ne na gaba da shi ko da da igiya ɗaya fi shi ka yana sa sa ashe dole sai ka bi wani na gaba da kai to haka addini ma yake a ilimance duk lokacin da wani Allah ya ba shi falala a kanka to kai masa ladabi da biyayya sai ka samu albarka duk wanda yake ganin zai rayu da karan kansa ne bai zai bi wani ba bai zai wani hidima ba to haka zai rayu bai zai albarka ba kuma shi ma ƴaƴansa ma ba za su bi shi ba shi yasa aka ce ka bi ubanka ba in ka bi shi kai masa ladabi ka ce mai kiba ubanka kai masa da'a kai ma ƴaƴan da za ka yi ba za su bi ka idan ka bi yayanka kaninka zai bi ka idan ka bi na gaba da kai to na ƙasa da kai zai bi ka ku yadda da wannan sunna ce ta rayuwa kada mutum ya ɓata kansa lokaci ya yaudari kansa ya rinka jin kansa yana hayaƙi ko kansa yana zafi yana ga ya kai wani matsayi dole sai ka bi wani sai ka masa hidima yanzu malaman hadisi ana faɗa irin yawon da suke da neman ilimi sai ga mutum ya shekara kaza ya je wajen wancan malamin ya shekar kaza ya je wancan wannan malamin yana masa kaza da wai da sauransu so musamman neman ilimi dole ne ɗalibin ilimi sai ya bi malamin shi kuma bi na zuciya da zahiri harka ta addini ba a yinta da munafurci a zahiri a ido zan bi ka na gaishe ka amma a gefe zan sare ka ba za ka yi albarka ba shi ma malamin sai da ya bi ya bi na gaba da shi ya samu ilimin sannan Allah mai albarka shi karatu ku rinka gane wani abu guda ba wai tara karatun ba shine damuwa akwai mutanen da suna da ilimi suna da karatu amma iyalinsu ba san da su ba yana da karatun yana da ilimin in haddace abu ne ya iya haddacewa in karanta abu ne ya iya amma wallahi matarsa ba ta san ilimin shi ba kuma ba ta amfanuwa da shi saboda tsabar babu albarka a ciki wani kuma yana ta yi amma ya kauce wata hanya Allah ya kwashe abin albarka to za ka iya yi ka je makarantar ka yi karatun ba dai ka dara karatu ka je ba za ka yi ba ƙur'ani za ka haddace ba za ka haddace yani ya budurma yar karama yan shekara sha shida sha bakwai ma duk tana haddacewa kuma tafi ka karfin hadda tafi ka iya ma sautin karatun da makarin lauro amma daga ƙarshe a auren da ita aje a kai ta kicin shikenan da haka mutum ya nemi albarka a rayuwarsa ku bi na gaba da ku ku bi iyayenku ku bi iyayen gidanku in a kasuwa mutum yake ya bi mai gidansa ya haƙuri zuwa wani lokaci da zai ga ya samu nasa yanzu abin da yake damun yara samari gaggawar musamman da suke zuwa kasuwa gaggawar sai na yi kuɗi yanzu yanzu daga mutum ya fara zuwa kasuwa ya fara wanke 'yan rigarsa nema yake ya fi mai gidansa don hanyar da zai gaya zai samu kuɗi ita zai bi ko ta halal ko ta haram yanzu yara a garin nan abinda muka yi bincike yake tabbata da yawa yara matasa sai mutum ya ci kuɗin mai gidansa a kasuwa ya ci miliyan kaza sai ya gudu ya tafi dubai ya je zauna a can wai shi ya samu jari kuɗin haram ya samu wataƙila shago aka ba shi riko wataƙila wata kone kuɗi ne aka ce kaza wataƙila amana aka ba shi wataƙila kaza sai ya saci kuɗin sai ya tafi wata ƙasa ko ya saci kuɗin sai su yi faɗa ya ƙirƙiri faɗa sai ce bari ya je buɗe nasa ba yanda za a yi kuɗin haramta su yi albarka ba zai taɓa yiwa ba duk wanda ya ɗauki kuɗin wani da sunan zai je ya gina kansa ya yi aikin banza kuma za ka yi wahala ka tai ga bala'in hisabi a kanka ba za ka iya biya Allah ka raba mu da cin haƙƙi wani to gaggawar sai na yi kuɗi yanzu yanzu shine yake damun samari matasa da bakin ciki kana kallon mai gidanka da kaga ya hau mota kana bakin ciki wai ya za a yanzu kai kana hawa wani babur shi kuma yana hawa mota ai mu muke tara masa kudin a Allah ne ke tara masa kudi ba kai ba ko kana raye ko baka raye zai samu kudi kuma zai zai zai arziki dan Allah ne ke kaddara wa mutane arziki da haka bari mu hada kai mu cuce shi mu zalunce shi wani wasu sun shirya irin wannan abu na rashin gaskiya an ba su hanya ta arziki an jawo su jika amma sun nemi su kare mai gidansu Allah ya tona asirinsu duk kaya kaya ne da yawa idan suka zo bayar da kaya za su sayar da kaya wa kwastomomi da suke zuwa daga jihohi sai a samu wani shi kuma ya iya magana sai ce alhaji kayan miliyan nawa ka rubuta na miliyan biyar ne su ce to da Allah za mu zuba ma na miliyan bakwai a cikin za ka ga kayan miliyan bakwai amma ka ba mu za ka ba mu miliyan shida ko da ma ba kudin yanzu daga baya ka ba mu ba ku gane ba ko an zo za a sai kayan mai gidansu tunda su ne amintattu da suke ɗiban kayan a su bayar kuma su suke rubutawa har da mai rubutawa ake da baki da haka za mu baka kayan miliyan bakwai amma za mu yi kashe mu raba kaga kai ka samu miliyan nawa miliyan kaza mu kuma mun samu kaza wannan yara ne yan kasuwa suke wannan suna ciki ba alhali shekaru suka yi suna wannan duk sun yi karfi sun sai filaye amma mutumin yana da karfin arziki ka san in Allah ya baka karfin arziki za a dade ana cutan ka baka ma san ana cutan ka ba sai dai a kiyama kawai kana da taru mai yawa gaske wata ranar da asirin ya zo tonuwa sai wani suka yi masa wannan ashe mai tsoron Allah ne shi kan sai da aka loda kaya ma aka kai suka yi mai waya suka ce alhaji za ka ga kayan nan oba ko ce eh wallahi na ga kayan nan oba eh to ba wani abu a sane muna sane muka yi mun dora ma kayan miliyan guda amma ka ba da ɗari biyar kawai shi kenan tun da an abin nan ce to to sauran ɗari biyar ce a ba komai sai ce kai wannan shirin yaran zamani ne akwai wanda suna neman arziki su halal suke nema ba sai da su haram ba karka dauka kowa mutumin banza ne irin ka dan in zaka yi aikin banza zaka yi tsiya to ka rinka auna mutanen da zaka yi tsiyar da su wani idan kai tona ma asiri zai yi ba kowa ne kuma zai ba da aka hadin kai ba kwatsam ya kira mai gidan nan da waya ce alhaji ya aka yi haka an samu kaza ce to kaza suka baka ai ce eh ce to haka aka yi ce eh ya ce to Allah sauyi ya ce sun ce in ba da ma 500 an bar mun 500 ya ce a'a ban san da wannan zancen ba ban san da wannan ba ya kira ya bincika ya tabbatar haka ya faru kuma a cikin yaran akwai dan uwansa na kusa da shi na jini a san kakan dauko danginka ka ajiye shi to shi ma din da shi ake fafatawa kira shi ya hada shi da Allah ya nuna masa ba komai yace mai bayani yace alhaji an ɗebi shekaru ana wannan harka shi kaga wani ya ce gida wallahi da kudin ne ya siya kaga wani ya sai fili wallahi da wannan ce kuma ni ma na samu kaza ina da kaza yace da haka kuke yace to masha Allah ce to Allah sauyi to da yawa banda cutar fa su masu zuwa su sai kayan to shi kansa mai gidan nasu shi ma ba kyale shi ba ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya duk mutumin da yake ganin yau dare ɗaya sai ya zama mai kuɗi ya yaudare kanshi kamar yadda duk ɗalibin da yake ganin a yau ɗinnan sai ya zama malami ya zama mai karatu ya zama shahararre ya zama sheikh ya zama waye to ya yaudare kanshi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekaru yana ta karban wahayi in Allah ga dama sai ya cusa masa shi a dare daya Qur'ani izu 60 din a sa masa shi a dare daya a zuba mai a gwagwalwarsa amma sai da aka biya hankali da haka duk wanda yake ganin yanzu yanzu sai ya zama mai kuɗi kamar yadda mai gidansa yake mai kuɗi to ya yarda da kanshi kuma a lokacin zai mu'amala da haram kuma Allah zai kwashe masa albarka wani yana rabuwa da mai gidan nasa kwata-kwata-kwata bai wuce shekara ɗaya shekara biyu ba in ka ganshi yadda ka san daga kabari ya fito saboda ba albarka abin da ya ci ɗin ba albarka ya ƙare ya zama abin tausayi kuma an kore shi da ka yi haƙuri kana ci a hankali duk haɗamar ka in aka baka abinci a plate ai ba za ka yi mai loma ɗaya ba me yasa mutane ba sa ganewa ka ga dai duk kai za ka ci kuma ga yunwa a jikinka idan aka sama tuwo a kwano ai ina ce kaɗan kaɗan kake ci ko ba gama ne ba in ka isa ka buɗe bakin ka cusa marar gaba ɗaya da miyar to kamar haka ne fa mutum ya ce wai yanzu yanzu yana zuwa kasuwa sai kuɗi ko yanzu yanzu shi ɗalibi ne shi kawai so yake ya zama malami ya zama kamar malamin sa bai zai yi ba wala Allah ya fi ka shekaru wala Allah ya fi ka wahala wala Allah ya fi ka to haka sunnar rayuwa take da ilimi da neman arziki ba a samun su a wuri guda kuma na gaya muku dole su yayin hidima da aka shi wannan yusha bin nun yana yi wa annabi musa ne hidima malami da yake karantar da addini dole sai an bi shi an masa hidima shi sa iyayenmu da kakanni Allah musu albarka wallahi malam ka duba irin tsarin nan na karatu makarantar allo din nan da ake da karatun soro malam dalibi zai zo ya zauna a gaban malami ita mai hidima ita mai ladabi kuma baya biyan sa albashi amma zaka ga Allah ya bashi Qur'ani zaka ga Allah ya bashi ilimin saboda Allah yana duba zuciyarka ya ga wahalar da kai kai ma ai ka bi wane ne ba dan gangan jikinsa ba ka masa hidima ne saboda wani abu da yake da shi kake so kai ma Allah ya baka to sai ga Allah ya albarkace ka to haka sunnar rayuwa take shi ma malamin in zaka lura daga ya bi yanzu ibnu abbas aka ce in yaje gidan sahabbai manya zai karbi hadisi wallahi kwankwasa musu kofa baya iya ya kwankwasa kofa ya ce wane fito wallahi bai zai ba yaje gidan wani sahabi ya fito ya ganshi a kofar gida a zaune ya dade me ya kawo ka nazo tambayan ka wani hadisin annabi ne yace to ba za ka kwankwasa mun ka ce in fito ba sai ce a'a hakaza umirna an naf'ala bil ulama an umarce mu mu girmama malamai ko buga musu kofa ba za mu yi ba zan zauna ne in jira sai lokacin da kai radi ka fito kaji wani yace inna tabi'a inna tabiba shi shi likita wal muallima da malami ba za su taba baka abinda kake nema a wajensu ba idan zalam yukrama baka girmama su ba to idan idan idan kana so kai jafa'i da rashin hankali ga malami ko likita to kai hakuri da ciwonka da jahilcinka tunda ba za ka bi malami ba to zauna cikin jahilcinka tunda ba za ka bi likita ba ba za ka yi da'a ba to zauna cikin cutarka yanzu duk girmanka da matsayinka likita da ce kai daga hannunka alaji daga sai kai haka kaga kai mai da'a gyara ka gani hajiya gyara kifu ya kife ta ya soka mata allura a duwawunta ko a duwawun shi dole miƙe na ce ya miƙe matsayi cikinka yi numfashi sai ƙara dai inna tabiba wal muallima waɗannan da malami da likita ba sa ba da abin da yake tattare da su sai an girmama su sai wani ya ce kai ni za ka ce na yi kaza ni za ka ce in buɗe wandona ka duba ba likita zai ce kwaɓe wandon ka alaji wani ya ce to haka za a yi ce kwaɓe ya ce
wanda sarta ka ne ko ina kowace sarta kuma ka ce kasuwar nan ce ka yi fly ɗin wannan ko kowace sakta ta rayuwa wallahi sai kai wannan ta ka fara nan ko ne
ina so na baku wani asamin duk wanda kake neman wani abu a wajensa billahi alazim sai kai mai da'a kuma ku tuno in akwai wani abu da wani zai baka zaka samu wani abu bai maka mai da'a ba kuma koma ta kaci
ɗan siyasa ne ba ba ga dukiya ga mulki amma ta gudu da gaske yanzu duba dan siyasa yanzu ba masu neman shugabancin kasa ga kuɗi ga dukiya shi ya kai matsayin da zai zama shugaban kasa ma yake nema amma sai ya bi delegate har na ƙauyuka wallahi wani delegate ɗin ka gashi ko rigar kirki bai da ita ko da ke yanzu sun samu kuɗi yayi yanzu sun warware Allah ya taimake su ma sun samu nasu amma wallahi malam haka shugaban ƙasar nan mai nema zai ce a neman masa guda ɗaya neman shi yake kuma da kuɗi kaga nema yake yi wanda yau idan ya ci shugabancin ƙasar nan shi kenan ba lalle ma delegate ɗin nan ya isa ma ya je ofishin shi ba wallahi bai isa ba haka ake to haka rayuwa take ɗaliban ilimi lalle musamman mai neman karatu a irin hali da ake cikin rashin tarbiyya karatu ba tarbiyya karatu ba ladabi karatu ba girmama malami ba girmama na gaba baya albarka za ku yi ta karatun a yi ta saura a yi ta kaza mutum ya ta faɗa ya ta yi amma ba albarka duk abin da Allah ya cire ma albarka haka za ka yi ka gama ka mutu a banza baka samu falalar abun ba da haka dole ne ka bi wanda yake na gaba da kai dan ka samu albarka a tarihi na yusha bin nun wallahi malam malaman tafsiri suke faɗa daidai sandar annabi Musa idan ya ajiye zai ɗauka Yushau yake ɗaukan mashi wallahi nake gaya mu Yusha na neman albarka ai akwai abin da albarka ake nema ba wai shi wannan ɗin ba gangan jikin shi bane yanzu ka duba irin yadda manzon Allah ya rayu da sahabbai yadda ya koya musu tarbiyya sallallahu alaihi wa sallama suka bi shi suka samu albarka a zo a ta kiran sunansu inda za a kira annabi sai an kira sahabi inda za a ce ƙazar suna sai an ce mi an wane duba albarka a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma a ce mi radiyallahu anhum to amma na ganin cewa mutum ya kai ya kumbura sai mutum da ya zo ya samu dan ilimi sai ya fara faɗa da malamin shi ko ya rika gyaran malamin su ce ai bai iya ba ai na fi shi iya kaza ma ai na fi shi rike kaza ma ai na fi shi kaza albarka ake nema yanzu ku duba ku duba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama kai ai na hau ai waye dai a nuna burgewa da kwarewa kuma ba Allah aka sa a gaba ba mutum duk zai yi ba dai ka ga duniya bane zaka yi ka gama sai Allah ya cire wa mutane san abin yanzu ba malam gumi Allah ya masa rama haka za a zo ana karanta wani lokacin ma in ya ja bakin ma bai jawo bai ce kai mene mina na nan gurin ne wallahi sai wani ne zai jawo ya ce ai guri kaza ne ko yazo yana kokarin fassara wata kalma yana ta kokarin fada sai wani ya je ko masa ta kalma ya ce kaza ce yawa ita ita nika nufi ku ji karatun amma duba albarka har yanzu ana amfanuwa a ƙasar nan da ilimin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi waye za a kira Gumi bai ce ce bai san Gumi ba waye ya isa a ce wai malami a Najeriya ba a san Sheikh Gumi ba albarka amma duba yaya zalaka take ko yaya zaƙin bakin yake ko yaya kaza da sauran ba shi bane albarka Allah ya tarfawa abu albarka shi yake da ka ɗaliban ilimi ku nemi albarka ta hanyar da magabata suka bi wajen neman albarka haka yara da kuke neman arziki a kasuwanni tare da masu iyayen gidanku ku nemi albarka ku bi su ku yi musu da'a wallahi malam wani yana gaya mun cikin kabilun nan wai kabila ya fi musulmi hankali wata ran na je gyara wani gareji can cikin abin nan wani yake tattun muna tattuna da shi ke gaya mu ya ce ai sunan yaro yaro sai shekara sha biyu shekara bakwai takwas kaza sama da haka wani ma sama da haka yana zuwa gareji wallahi wani ko kudin mota ba a bashi da kafa yake komawa daga garejin zuwa gurinsu nisan bala'i da kafa zai ji kuma in yayi laifi ka san da sufana suke dukan yaran nan da yaro tun yana karami wallahi mala idan ya je firamare ya dawo haka zai zo gareji ya zaura duk kabilun nan ku je ku tambaya ya aike shi abinci ya sayo abinci ya ƙi rage masa mai tausayi ne daga ƙarshe zai bashi naira hamsin ya ce je ka ci shinkafa da wake ko naira ɗari ya ce ka je ka ci ya je ya yi aiki yaro fa makaniki zai je ya yi ne yana aiki amma ba shi za a biya kuɗin ba mai gidansa za a biya kuma wallahi ba lallai ya ga kuɗin ba kuma babu sallama sai mutum shekara goma yana zuwa wajen mai gidansa a gareji yana masa hidima wallahi bai da albashi kuma baya bashi kudin sallama sai daga karshe a ce wai an yi biki wai an bashi wai freedom shine zai je nemi dan garejin sai bude duk ga sunan muna gani kabilu da musulmin su da wanda ba musulmi ba amma mu yaran mu ba su yarda da wannan ba dan ka zaka zo a gida wallahi alazim in ba sa ba zai wanke maka motar ka ba saboda rashin albarka mota mota ta uban shi yayi tunani yace bari in ɗebi ruwa in watsa wa motar babana in wanke masa in samu albarkar ubana ba sa yi yana jira ka mutu su ci gado kun saboda gani yake a banza ka samu wannan kudin haka yara yau suke gani a banza a ya samu kudi ya gina gida ya samu kudi yana hawa mota a banza babu albarka haka yaron zai zo ya rayu baya jin tausayin uban shi ballantana ya wanke masa yau guda nawa ne cikin yara suke uban su wanki da guga amma mai zuwa yayi wanki da gugan nan irin ka ne ya je ya bude yana wanki da guga ana biyan sa kana da karfin da zaka wanke kana karfin da zaka yi guga ka taba wanke wa babanka riga ka taba wa mahaifinka guga takalmin ubanka idan zai fita ka taba dauka ka goge masa larura fa ta gida fa bukatu na gida ko shara ko wani abu sauransu wallahi yaran zamanin wallahi ba sai ba sai yaro ya bar kofar gidansu a lalace yana jira sai an nemo mai aiki yayi wannan ba daidai bane so duk wanda yake so ya samu albarkar iyayensa wallahi ya bi su wallahi sai ubanka ya mutu za ka yi bakin cikin ina ma da babanka yana raye ka bi shi kai masa hidima ka samu albarka dan kuwa sanannen abu ne malamai sun faɗa cewa ba a samun albarkar iyaye sai an bi su kuma ba a samun albarka a wajen ubangiji sai an bi iyaye da ka hidima ake yi bauta ake yi taimaka musu ake yi a musu da'a a bi su da daɗi ko ba daɗi tun kana cikin ciki kafin ka fito babanka yake maka hidima yayi maka hidima yayi wa mahaifiyarka hidima ka fito yana maka hidima ka je primary yana ma hidima ka je secondary yana ma hidima kana tare shi yana ma hidima har ka girma yana maka hidima kai ba za ka yi mai hidima ba ka gama gina yara ka taimake su su yi ilimi su yi kaza su yi kaza da sauransu kai kuma tsufa ya zo ma a lokacin ka gaji ba ka iya zuwa kasuwa ko ka yi ritaya amma wallahi cikin yayan nan naka biyar shida bakwai masu sun yi karfi ko suna kasuwanci ko suna aikin gwamnati wallahi malam sai a kasa samun mutum ɗaya da zai iya ɗaukar rayuwarka abincin da zaka ci kula da suturarka ba zai iya ba wallahi in an ci sa'a masu hankali ne yayanka yanzu fa karo karo ake yi wallahi sai an yi micin jama'a abincin babanmu yanzu to ya za a yi maganin babanmu daman yawanci in ka tsufa kullum sai ka sha magani wallahi ƴaƴan nan biyar shida bakwai takwas tara goma sai sun yi mitin a ce to kai ka kawo dubu kaza kai kawo dubu kaza wani ma da aka yi mitin ni gaskiya ba zan iya ba ya za a ce duk wata sai na ba dubu kaza uban ka fa za a taimakawa amma kar ka manta wannan uban shi kadai ya dauki nauyin makarantar su shi kadai ya dauki nauyin jami'arsu shi kadai ya dauki nauyin karatunsu shi kadai ya dauki nauyin taimaka musu da lafiyarsu da hidindiminsu gaba ɗaya amma yanzu girma ya kama shi baya iya zuwa kasuwa girma ya kama shi baya iya zuwa aikin gwamnati girma ya kama shi baya kaza baya kaza amma yanzu su su taimaka mai sai an yi karo karo akwai matar da ta gaya mun tace wallahi malam baban mu Allah ya bashi yaya manya amma duk sun kaurace masa ni kadai ne matar aure ni ma Allah ya sa na aure wani miji ne mai dan dama dama a cikin dan abin da na samu nake taimakawa mahaifina yana nan a kwance ciwon suga ya kwantar da shi hawan jini ya kwantar da shi kafa ta rike baya zuwa da ku duk ya gama musu hidima ya cika musu gari da filaye ya yi ta sayan gidaje shi yasa na sha faɗa wallahi wallahi kuskure ne mutum ya zo wai yana ta tara gidaje da filaye wai saboda wai 'ya'ya wai ka tsaya ka ci kudinka ka more kuna warai da gaske kai naka uban ne ya tara maka an yadda karka bar 'ya'yanka cikin talauci da bukata in ka mutu kar su zama alata ne ta kafafunan nas amma ka tsare rayuwarka kai baka ci ba kai baka sha ba kai baka yi kaza ba kana tara musu kuma ka zo tsufa ya kama ka kuma ba za su wannan ba yanzu wani ciwo ne ya kama shi an kai shi ingila ya ki warkewa an kai shi amerika ya ki warkewa an je saudi germany ya ki warkewa ana ta hawan jirgi da da da uwar gidansa ana tafiya ka san yaran mitin suka yi wallahi yaran mutum suka suka ce gaskiya mu fa yawon nan da baba yake yi ya isa shi bai san kaddara ba ciwon ajali ne fa sai ya karar da kudin gaba daya ya mutu ya zo ba mu samu abin da zamu gada ba wallahi mutum suka suka ce a rike passport ɗinsa ya je kaza bai warke ba ya je kaza bai warke ba ya je kaza bai ya zai zo yana yawace yawace a duniya kullum tafiya an kashe miliyan biyar an sai da guri kaza miliyan goma miliyan kaza duk sai ya karar da kudin nan ya zo ya mutu kudinsa a kudinsa wallahi idan girma ya kama kama kyauta baka isa kai ba sai yanka sun yadda mu ko babu wannan kyauta kyautar abunan abunan ya kamata a rinka kula da al'amura wallahi shi yasa ka dora yayanka akan tarbiya ka dora su ba inda aka ce wai ka zo ka kashe ka ga mutum baya iya wa Allah komai yana tara musu ka mutu su je su yi aure su aure jajayen mata su manta da kai a kabari ina kawai bukatar ka ta zo ka yi bukatar ka ka yi wa Allah aiki ka yi hidima dan abin da ka mutu ka bari suka gada shikenan duk wanda ya mutu ranar da ka mutu ake fara tunanin me ka bari za a raba gado karka ji wai za su tausaya maka yau kana kabari ana tambayan ka wallahi daga nan an fara lissafi tuntunin wani a wurin zaman ta'aziyya yaran suka fara fada akan gado marasa kunya a wurin ta'aziyya wani ya ce wallahi wallahi farado din sani zan dauke ta saboda ai jahili ne ba sa zuwa makaranta shi ya dauka raba gadin warwasu ake yi wata mata aure ce ita kuma ta aiko to karfa a taba min kaza ni kuma kaza gida kaza nake so duk suka rarrabe abin aka ji su a wajen ta'aziyya suna kasafta abin da ubansu ya bari su kuma makota wani ya zo yana kuka banza kana ta zubar da hawaye ga shi ya'yan ma ba ma kukan suke ba ya mai addu'a Allah ya ji kansa kawai ka tafi harkar ka Allah ya mana afuwa annabi Musa yana tare da Yushau ibn Nun yana masa hidima mala ya kawo mana wannan aya Imam Bukhari ya ce izgala musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdi huquba lokacin da za su tafi kenan annabi musa yake gaya wa shi ba ni sunan shi yusha ya ce ba ni barin wannan wuri la abrahu asiru kenan ba zan gushe ba zan yi ta tafiya zan yi ta tafiya sai na je majma'al bahrain wato mahadar kogunan nan guda biyu wato wurin da annabi Musa ya yi alkawarin zai haɗu da annabi Khidir in mun ce annabi ne ko Khidir wanda in Allah ya soya da sati mai zuwa za mu karanta wannan kisa da wannan dogon hadisi da malin ya kawo mana Allah ya ba mu nasara Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu ikon yin abin da ya kamata اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته